بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama ta dawowa domin ci gaba da darasi na littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamadu Kafi bypass a wannan gari mai tarin albarka na Gombe yau Laraba sha biyar ga watan biyar watan Jimadin al'ula hijira na da shekara 1442 wanda hakan yi daidai da 30 daidai ga watan 12 miladiya 2020 daidai barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci domin ɗorawa daga inda muka tsaya idan ba manta ba a makon da ya gabata mun yi darasi na farko yau kuma shine darasinmu na biyu a karo na biyu a shi wannan littafi na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama amma kai tsaye kafin mu je ga karatu akwai bukatuwar mu sa wa'ansu daga cikin yan uwanmu a cikin addu'a musamman akwai ɗaya wanda ma'abocin wannan majalisin ne sunan mu ɗaya da shi muhammad murtada wanda akwai amininsa wanda muna tare da shi malam abdulaziz mai kemis ɗin nan na dab da shigowa wajen asibiti ɗin nan to amininsa ne ma'abocin wannan majalisin ne a yaushe to allah ta'ala ya masa rasuwa sanadiyar haɗarin mota a can a hanyarsa ta zuwa yola allah ta'ala ya karbe shi a takaice har an samu gawarsa har amai jana'iza irin ta addinin musulunci mana adon Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ta'ala ya sa aljanna ce mu kuma mu kuma Allah ta'ala ya sa karshen mai kyau iyalansa Allah ta'ala ya ba su hakuri Allah ya danka su a hannu na kwarai Allah ta'ala ka kula tarbiyyar su Allah kada ka bari su tozarta domin rashin mai gidansu a raye Allah ta'ala ka kula da tarbiyyar su ya Allah ka ji kansa ka ji kanmu gaba daya akwai malam abubakar wanda yake zuwa ke ɗauko ni a gida a kullum to shi ma jiki da jini ba shi da lafiya idan jiya a asibiti ya kwana amma cikin kimar allah an sallame shi ɗazu dab da la'asar yanzu haka yana gida saboda shi ma muna mai adon allah ya ba shi lafiya tun da aka fara darasin nan akalla an fi shekara biyu kusan shi ne yake zuwa ke ɗauko ni ba damuna ba sanyi ba rana kuma ɗan kasuwa ne kuma duk ɗan kasuwa ya san yamma la'asar an fi hada-hada ta kasuwa ko rufe shago da sauransu amma ba a taɓa samun matsala game da shi ba sai dai in ƙaddara ta sa baya gari ko ta tafiya daban amma in dai iya gari ƙarfe biyar da rabi zan gawaye su malam ga hinin ina tafiya to Allah ta'ala ya ba shi lafiya wannan aiki da yake kuma Allah ta'ala ya karɓa masa akwai ɗaya daga cikin dattawanmu alhaji yakubu ahmad hakimi wanda yake tare da mu a koda yaushe shi ma ya ba da gudunmawa domin a ci gaba da aiki na wannan masallaci kwamitin masallaci na kamar salawat da kuma yada wannan da'awa da ake yi Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ya karbi abin da ya bari ya sa masa mizanin aljanna Allah ta'ala kuma ya kara masa lafiya Allah ta'ala ya kara masa lafiya akwai daya daga cikin yan uwa wanda ya ce kada a faɗi sunansa akwai wasu bayan Allah suna kokarin gina masallaci a wurin bakki to ya ba su gudunmawa ta kuɗi kimanin naira biyar wanda an ji an siyo kayan aiki rodi blok siminti da abin da ya kama da wannan don wanda aka je siyo kayan da shi ke faɗa mai abin da aka yi an kashe kuɗi ya fi naira biyar akan a gina masallaci ɗakin allah a ci gaba da sallah da da'awa to muna fatan allah ya saka mai da alkhairi allah ya sa mai a mizanin ayyukansa na alkhairi allah ya karɓa masa allah ta'ala ya ƙara mana yawancin irin waɗannan mutane masu tallafawa addinin dukiyarsu dama shi Allah ta'ala ya ce wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kowa ya kama inda zai kama ya rike ɗaliban ilimi da malamai a yi ta da'awa masu kuɗi ku kawo kuɗi a yi wa addinin Allah aiki masu mulki ku yi adalci iri na talakawa talakawa da ba malaman ba masu kuɗin ba mu zo mu dinga ɗaurewa abin kafa a mana tafiya da shi an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace yau waje wanda shi da darasi na biyu kamar yadda na faɗa kuma a shafi na bakwai da Allah masu waya su yi haƙuri su kashe a yi haƙuri a kashe waya da Allah a inda za mu tashi a shafi na bakwai a shi wannan littafi kenan paragraf na farko maliki cewa amma ba'adu fa inna allaha radiya lana dinan bayan muqaddima da ita farko kamar da bayani ya gabata cewa Allah ta'ala ya yarda mana da addini radiya lana dinan ya yarda mana da addini lam yarda lana dinan siwahu wanda Allah bai yardar mana da wani addini saɓaninsa ba Allah ya yarda ya amince ya ce mai musulunci bai yardar mana mai addini saɓanin musulunci ba shi ne lam yarda lana dinin siwa radiya lana al'islam Allah ta'ala ya yardar mana mai musulunci wa man nabi ala hazihir umma kuma Allah ta'ala ya yi wa wannan al'ummar baiwa da musulunci ka ganka cikin musulmi ai baiwa ta ƙare ba wata ni'ima ko wata falala ko wata ɗaukaka fiye da mutum ya gani a cikin addinin musulunci domin ka kula akwai sa'annun halittar ka da yawa wanda ba musulmi ba ne ba suna bin san zuciya ko wani addinin daban wanda in sun mutu ƙarshen su ba shi da kyau amma kai Allah ya zaɓe ka ya sa kake bin addini ko wata farkin sunna wannan sai ka yi wa Allah godiya bisa irin ni'imar da ya mana qala lahu fihi Allah ta'ala yake faɗa game da shi addinin yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ta'ala yake cewa al-yawma a yau al-yawma wannan al din al-ma'rifa ce kamar wata rana sananniya kenan an gane ko tunda an sa alif da lam daga cikin yadda ma'anar alif da lam take zuwa akwai al-ma'arifa kamar na ce al-masjid wani sanannen masallaci da na san shi amma idan na ce masjidun ba alif da lam da wani masallaci da nima ban san shi ba idan na ce ra'aitu rajula na ga wani mutum to na san mutum amma in ban san shi ba in ce ra'aitu rajulan na ga wani mutum ban san sunansa ba ban san garinsu ba to aka ce aldin tana nufin wani sanannen rana wani ni sananne wanda nassi da shari'a sun tabbatar da wannan yinin wannan yini shi ne yinin arfa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hajjin bankwana a wannan yinin wanda an ce da saukar da wannan gaba ta wannan aya da wafatin manzon Allah bai fi kwana 80 da wani abu 80 da wani abu 80 da wani abu manzan Allah ya bar duniya da saukar da wannan aya kamar da malamai suke bayani kun ga ashe da aka ce al din wata rana ce wanda ba za a manta da ita ita ce hajjil wada yawmul hajjil akbar ran da manzan Allah ya aikin haji ya yi wa al'ummar duniya ban kwana wanda shekara bata dawo manzan Allah ya koma ga Allah to a wannan yinin Allah ya saukar da wannan aya wanda yake cewa akmaltu lakum dinakum Allah ya kammala muku addininku a ɗaya an cika hicif ba a buƙatar ƙari ba a buƙatar rage ba a buƙatar alteration babu gyara addini ya cika an saukar da shi duk abin da ake buƙata game da addini an gama saukar da shi abin da ke ya rage shine abi addinin kuma abi abin da ake so a yi a ciki amma aya ta sauka an rufe ko babu dama shi ne ma'anar khatimil anbiya wa imamil mursali cikamakin annabawa kuma jagoran mursalai daga shi wahayi ya rufe ba wani wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wahayi kuma wahayi shine yake hukuntar da al'umma dukkan wata al'umma musulma wahayi daga sama shine yake hukunta ta ayi abu kaza kada ayi abu kaza to idan wahayi ya tsaya to wahayin da aka yi kafin tsayuwar wahayin to da shi Allah yake so wani al'umma ta rayu haka aka yi zamanin annabi dauda alaihi salam zamanin annabi musa alaihi salam zamanin annabi isa alaihi salam zamanin annabi ibrahim alaihi salam wahayin shine ya hukuntar da al'ummar wannan lokaci wahayin da ake wa annabin shine dastur ko constitution na rayuwar wannan al'ummar kuma dukkan mursali idan ya zo to dokar annabin baya ta tsaya dokar annabi presently to shine dokar za ta ci gaba da tafiya amma idan mursali Allah ya karɓe shi Allah bai turo wani mursalin ba to da shari'ar wancan mursalin za a ci gaba da aiki har sai Allah ya turo wani sannan kuma sabon da ya zo sai ya ajiye wancan dokokin a ci gaba da aikin da sabon ya zo da shi ina fata ana ganewa to kun ga manzan Allah shine cikamakin annabawa kuma jagoran manzanni daga shi wahayi ya tsaya ko da ke a baya an yi annabawan ƙarya irin su musulmatul kazzab da wa'ansu da suka bala suka ce su ma annabawa ne amma ba je ko ina da ina ba sa ƙarya da kansu sun nuna cewa su kasa su ne sun gaza hi musulma ma ya ce ana masa wahayi hima yanda ake yi wa manzon Allah wahayi hima masa wahayi an saukar masa da suratul fili irin tasa akwai suratul fili da Allah ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai suratul fili irin ta musulmatul kazzab wai a cikin karatun tasa suratul filin akwai malfilu malfilu wa ma adraka malfilu la hazailun dawilu to ga daga ji ba hikima a wannan karatu ba dandanan qur'ani a cikin shi yayi daidai da alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tardil yayi daidai da wannan bai daidai ba su ma majiyan suka ce kai amma wannan karatu ba daɗi wala ba irin na Muhammadu bane an gane saboda haka shi manzalahi ne katimul anbiya imamul mursalin cikamakin annabawa kuma jagoran musu daga shi wahayi ya tsaya saboda haka duk wani wanda ya zo da aiki a yi a samu lada to wajibi ne shi ya bi daidai da abin da manzon Allah ya zo da shi in dai shi ba annabi ba ne bai yi da'awar annabta ba to dole abin da ya yi da'awa na ai abu kaza za a samu lada to sai ya yi daidai da abin da mazan Allah ya zo da shi tun da shi mazan ya ce wa kairar huda-huda rasulillah mafificin shirya ita ce shiryar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gane da ke ku duk wanda zai ce muku abu kaza da lada to ku bi hanya a cikin shekaru 23 da manzan Allah ya na wahayi akwai maganar a ciki bayan manzan Allah ya tafi khulafa sun yi shekaru 35 da kan abbakar radiyallahu anhu zuwa kan sayyidina aliyu da sauran watanni hudu ko biyar da alhassan bin ali yayi shine cikar shekaru 35 to su kulafa manzon Allah ya ba su dama ya ce duk abin da suka yi addini ne alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin duk abin da abbakar ya zama addini abin da umar ya zama addini abin da usmanu ya zama addini abin da aliyu ya zama addini allah kara yadda da su duk abin da suka yi addini ne in dai abin da ka zo da ya kace abu kaza akwai lada babu shi a wannan hanyar to sai a aje maka yanka gefe wa kairar huda huda rasulillah tun daga kan sai na abubakar har kan sai na aliyu kowa tsoro yake yi yayi wani abin da ya saba wani manzon allah tsoro suke yi ga yadda aka yi jam'ul qur'an fi zaman abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka kashe mahadin ƙur'ani da yawa umar ɗan kattab ya zo yake biya wa abbakar shawara ni ina ganin a shawara a tattara ƙur'ani na a goɗe mana an kashe wani mahaddaci ya wani mahaddaci ya mutu wani mahaddaci ya mutu kar wata rana a zo a nemi mahaddacin arsan kuma ba ƙur'ani a haɗe sai na abbakar ce ni ba zan yi aikin da mazan Allah bai ba ai mazan Allah bai tafi ya bar ƙur'ani a haɗe ba zan yi ba ya sake dawa ya ce amirul mu'minin khalifatar rasulullah a haɗa ƙur'ani a guda gashi gashi gashi ya ce ni ba zan yi abin da mazan Allah bai ba sai da ya je gunsa sama da sau uku sai na abakar bai karɓi maganar ba can sai Allah yi wa abakar in shirahul sadar ma'ana wa zuciyarka ta yaye ta karɓi abin ta fahimci shi umar iya sake dawowa sai sai na abakar Allah ya sa mai fahimtar abin da dacewar abu sai ne ce ito yanzu na gane a zuwa ta tarƙura ne a guda haka suka irin rayuwarsu ba ba su ƙirƙiro wani abu wanda manzon Allah bai bar shi a duniya ba wajen neman lada ko falala wanda za su ce ai ya saba wani manzon Allah babu shi to wannan shine abin da al-yawma akmaltu lakum dinakum take nufi duk abin da ake bukata tunda shi wannan manzon kafin ya koma ga Allah ya ce duk abin da zai kai ku aljanna daidai ƙwayar zarra ban yi kishirwarsa ba na faɗa muku shi hakanan duk abin da zai kai ku wuta ban yi kishirwarsa ba na faɗa muku yi dukkan kantarsa babu wani abu da ake bukata a gare mu illa bi kirkire-kirkire ba namu bane cin gyaran magabata bisa nassi dai inganta akan su ba namu bane amma mu abin da ke gare mu bi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ku bi ni haka Allah ya ce manzon Allah ka ce su bi ka ba kirkira ba ba kirkira ba ko bi za a yi yawa a bi ya zauna lafiya amma kirkire kirkire nan na bidiyoyi suke yaduwa kuma bidi'a ba ta zuwa da alkhairi bidi'a cin gyaran manzon Allah ne bidi'a kuma zato ne mai muni ga manzon Allah ya boye wani abu bai faɗa ba ko cin gyaran Allah tunda wahayi ya gama sauka Allah ya manta ba a ce abu kaza ba na lada da balala saboda hadarin bidi'a iya da yawa yan uwa Allah ya tsare mu wa raditu lakum al-islam dina bayan ya ce akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ni'imata ta cika gare ku addini ya kammala ni'ima ta cika sai malamai suke cewa ana ashe duk jin daɗi da ɗan adam zai yi a duniya idan ba addinin musulunci ke ba daɗi yake ji ba duk abin da gani a jikinsa ba abin sha'awa cikin shi wal tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar ku ji daɗin ku in ji Allah ku hole ku shantake amma makomar ku wuta ce Allah ya tsare saboda haka ni'ima da jin daɗi iya ƙarƙashin bin addini ka samu nutsuwa hankalin ka ya kwanta kana abu ba da ruruwa ba fargaba ba tsoron wani ya ganka sai addinin musulunci za ka yi uba iya so uwa tana so ya'ya suna mara ba da sai addini babu abin da za ka yi kowa ya karɓe ka inda mutumin kirki ba addini ba ne duk abin da za ka wala sai ka samu wani baya san ka wani ya ce baka iya ba wani ya kushe ka wani ya sa kafa ya haure ka amma in addini ne in dai mutum mutumin kirki ne wala iya kaunar ka ko ya san ka ko bai san ka ba in dai kana addini bisa tabarkin suna dokai abin sha'awa ne domin Allah ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati yayi daidai da hadisin Jibril Allah ta'ala ya ƙara ya dare shi ko ya ya amintar da shi Jibril alaihi salam yake cewa Allah ta'ala ya ce iza a habbal abda idan Allah iya son bawa domin tsayuwarsa wajen aikin addini da alkhairi na da jibril sai Allah ya kira mala'ika jibril Allah ta'ala ya ce jibril ni ina son wani kai maka so shi sai mala'ika jibril ya so wannan bawan Allah sai mala'ika jibril ya je haɗa mala'ikun sama duka ya ce inna Allah na dani fayukubirni annahu yuhibbu fulan Allah ya kira ni ya ce wani dan wani dan wani wanda yake zaune a gari kaza a kaza Allah iya son sa nima na so shi saboda kuma na tattara kuna san da kuma ku kaunace shi daga nan kuma sai a ji ku kaunar bawan Allah a bayan ƙasa baka taba ganin mutum ba daga jin labarin sai ka ji kana kaunar sa dole ka kuma ka so shi din domin haka Allah ta'ala ya tsara kamar manzon Allah ne makiyansa ma son su suke yi domin Allah ya tilasta musu kawannata da dole din an gane da kyau wa radita lakum al-islam madina Allah ya ce na yarda muku da musulunci shine addini suratul maida aya mai namba 3 wa qala fihi aidan Allah ya ci gaba da faɗa game da addini yake cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dina duk wanda ya zabar ma wa kansa wani addinin musulunci yace ba musulunci zai yi ba wani abu zai yi daban to Allah ya ce fallan yi ƙubala minhu Allah ba zai taɓa karɓa daga gare shi ba duk abin da ya yi duk kuma shekarun da ya yi duk kuma lokacin da ya ɗauka yana yi Allah ba zai karɓa ba shi ya sa aka zo da lan agu fallan yi ƙubala min Allah ba zai taɓa karɓa masa ba har abada sun ce lan harfin nafi lil abadi harfin nafiyu lil abadi korewar da har abada abin ba zai yi ba kuma musulunci nan ya'yan uwa da Allah ya ce in ba da shi ka je kiyama ba Allah ba zai karbe shi ba ba zai karbi wani addini ba to musulunci ba shine sunna sunna kuma ita ce musulunci ana ganewa haka shekul islam ya ce a cikin minhaji sunna ya ce a sunna hiyar islamu wal islamu huwa sunna musulunci hi ne sunna kuma sunna ita ce musulunci tunda an ce rayuwar manzan Allah ita ce sunna kuma shi manzan Allah ya zo da musulunci an gane da ke ko babu bambanci tsakanin sunna da islam duk ɗaya ne sai da ita suna wani kasa'is ne wanda riko da shi shine tsantsar riko da addini kuma tunda shugaban jagoran da Allah ya zaɓa ya ba shi saƙo ya zo da addini to kana kwaikwayon abin da yake kana kwaikwayo har sa suturarsa har cin abincinsa har maganarsa har mu'amalarsa duk kana koyon abin da wannan mai addini yake yi wannan shine fasarar sunna an fahimci wannan saboda ka idan kana so Allah ya karɓa ma addini to kai addini bisa manhajin sunna ba bid'a ba shirka ba shi an ci ba wani abu da zai ruguza ma addini kai kokarin tsare addinin ka daidai gwargwado kuma irin yadda shi manzon Allah ya zo da addini sallallahu alaihi wasallam Allah maliki maliki ya ci gaba da cewa Allah ya ce wa huwa fil akhirati minal khasirin bayan kuma Allah bai karbi addinin mutum ba inda ya ce wa Allah da wani musulunci da kuma a kiyama shi wannan mutumi zai zama to cikin tababbun mutane Allah ya tsare ai ba hasara iya hasara mutum iya aiki sai ya je kiyama ya ga aikin ya zama aikin banza irin su ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amali za a gabatar musu da dukkan wani aiki da suka yi a duniya a nuna musu shi amma aikin ba ikilasi ba tauhidi faj'alnahu haba'an mansura sai aikin ya zama to haba mansura ya zama kora a bar daidaitawa aikin ba shi da amfani kuma idan ba a manta bai na ja kutubarmu da ta gabata na mana bayani game da abin da yake ruguza mutum aiki a kan wannan mimbar na lissafo an su abubuwa daga ciki akwai zalunci dukkan azzalimi mai zaluntar al'umma mutum ɗaya ko al'umma ya je ga kiyama to wallahi aikin su rushe ne dan da aikin za a biya su bashi haka na riya yin abu ba don Allah ba don ka birge ko a yabe ka ko ka ji daɗi to shi ma wani iya ruguza mutum aiki haka nan hasada haka kawai ka wa mutum hasada don Allah ya mai ni'ima ba ka iya bacci ba ka iya zama lafiya don Allah yawa wani ba wa ni'imar duniya to shi ma wallahi wani iya ruguje ma aiki haka nan bid'a ƙirƙiro abin da bashi da asali a addini ka bahi matsayi a har ka ce da lada idan an yi to shi ma wani iya rusa mutum aiki wannan kaɗan ne daga cikin misalan abin da suke rusa mutum aiki Allah ya tsare mu saboda haka a kiyama zai zama hasara dai fil akhira min al khasirin suratu ali imran aya mai namba ta 85 Allah ta'ala ya ci gaba da cewa fa uzakkirukum ni'matallahi alaikum fi dinil islam malam usaimin Allah ya masa rahama yake cewa ina tunatar da ku ni'imar Allah a kanku cikin wannan addini ina tunatar da ku ni'imar Allah gare ku a cikin shi wannan addini namu na musulunci ku tuna babu wata ni'ima ko baiwa da Allah ya wa mutum fiye da musulunci zaman ka musulmi kuma mai bin tabarkin sunna ya fi kowace ni'ima ni'ima ya fi kowace falala falala ya fi kowace daraja daraja tunda Allah ya so ka ka zauna lafiya a duniya kuma ya baka aljanna a lahira ƙarshen soyayya kenan hatta annabawa duk abin da suka yi na wasu saƙon wahayi da isar da shi ƙarshen makoma su aljanna ce to kai da baka taɓa ganin sahabi ba ma an ce idan ka bi addinin daidai gwargwadon iko Allah zai baka aljanna akwai san da ya fi wannan akwai falar da ya fi wannan akwai darajar da ya fi wannan a haɗa ka gun zama ɗaya da manzan Allah a kiyama a haɗa ka gun zama da annabawa wanda ƙur'ani ne ke baka labarinsu kun ga ashe babu falala ta fita musulunci shi yasa malam usain ce ina tunatar da ku ku tuna ba ba wai kuɗi ko mulki shine ni'ima ba a'a tsayuwa kan addini shine ni'ima ɗazun da nake ce muku duk mutumin da yake addini da gaske wala duk wani mutumin kirki iya ƙaunarsa in dai za ka tsaye kan addini kana yi dan Allah to sai Allah ya cusa wa mutane son ka dole su ƙaunace ka saɓanin abin da ba addini ba duk adalcinka a mulki sai wani ya ce wallahi baka da adalci tun da hatta manzan Allah ma bangaren gudanarwa administration akwai wanda ya ce manzan Allah kai adalci duk adalci irin na manzan Allah domin abu ne wanda zai taba zuciyar dan adam na wani abu na kuɗi ko jin daɗi da sauransu irin su Umar duk adalcin da suka yi akwai wanda ya ce ba su da adalci amma in dai riko ne da addini ba wanda zai ce baya son manzan Allah ƙarya yake wallahi ko ma ya faɗa zuciyarsa ta ƙaryata shi dukkan sahabbai ba wanda zai ce baya son sai dai in mutum bala'i ya hau kansa kawai da taɓewa domin sun yi abin don Allah kuma Allah ya rusa mana ƙaunarsu hisa daga an ce abubakar a ce radiyallahu anhu daga an ce umar radiyallahu anhu daga an ce usman radiyallahu an daga an ce aliyu radiyallahu an da sauran sahabbai gaba daya domin Allah ya ƙaunatar mana da su a cikin zukatan malik ya cewa ina tunatar da ku ni'ima da Allah ya muku game da wannan addini ya ce fa kamin unasi da yawa daga cikin mutane wa ma'aksarhum ko na ce mafi yawansu ma dallu an dinin islam sun ɓace wa addinin musulunci da yawa ba fa kaɗan ba fa duk inda ka ji ƙur'ani ya zo da ibara ta kaɗan to su ne mutanen kirki ƙalilan ma tuminu ƙalilan ma tazakkaru kaɗan ne suka yi imani kaɗan ne suke wa'azantuwa walakin aksaran nasu la yu'minun walakin aksarahum la yaqilun da yawan su ba su da imani da yawan su ba su da hankali walaqad zara'ana li jahannama kaseeran ku ji balafazan kasir min al-jinn wal ins duk inda ka ji gamayyar taro na madudin mutane to ba alkai za a haifar abun ba yawan yawan Allah baya ibra da shi game da alkhairi kadan kadan sai Allah ke ibra da shi akan alkhairi yanzu mu yi misali yanzu ku kwatanta gidajen da ake kallon bal ai mu da muke cikin masallaci na zamu iya ce mu ne kana akan su ai ko ba gaskiya bane an rani za je suna da bige bigen su ba misali he ka biya kuɗi za ka shiga ka zauna a busa mata ba wani ya ashar wani ya habaici kuma da kai ake a zage ka kuma dole ka zauna ya za ka yi to amma da yake Allah in yi ibra ga mutane mafiyawa ya ce ba su da hankali ba su da imani to sai ka dinga kallon wancan a wannan gun kawai ka dinga kara wancan a wancan gun saboda yawansu Allah ya ce malaike cewa sun bace wa hanyar Allah aksaruhum dallu an dinil islam da yawan mutane sun bace ma wa addinin musulunci walam yahtadu ilai ba su shiri zuwa ga musulunci ba fakasiru fi duniyahum wa akhiratahum malice sai suka taɓe a rayuwarsu ta duniya kuma suka taɓe a rayuwarsu lahira yasa babu taɓewa a gun ɗan adam illa ya zauna a duniya baya addini to taɓewa ta ƙare yasa Allah ke faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yughurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad juye-juyen kafirai su hau wannan zauga kan wannan su ga wannan su fita daga nan kare dame ka kare rude ka sai Allah ce mata wani kali yar rayuwa ce yar hikkin nana yar kaɗan rayuwa ce da ba ta da tabbas za ka iya mutuwa a kowane lokaci mai kuɗi ya mutu talaka ya mutu mai mulki wani akan kujerar mulki ma ya mutu tunda shugaban ƙasa nawa aka yi akan kujerar mulki ya mutu ɗalibin ilimi ya mutu malami ya mutu sarki mai rawani ya mutu da kai waye da ba ka mutu ba kuma haka dukkan layin da aka biyo ba wanda bai mutu a layin ba saboda ka wannan shine da yawa sun bacewa hanyar musulunci sun hasarar duniya kuma sun hasarar lahira qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala hal din istifhamiyya ce istifamiya kuma tana zuwa da sigatu su'al kamar hal ata alal insani hal ataka hadisul ghashiya hal da hal da alif sune manya manyan sinadaran istifhami da hamza alif kenan da hal kamar ka ce a Allahu khairun amma yushrikun Allah ne mafi alkhairi ko kuma abin da kuke haɗa Allah da shi kaka tambaya ce ana buƙatar amsa to Allah ana yake cewa hal unabbi'ukum shin kuna so na ba ku labari bil aksarina a'mala ga wanda suka taɓe ma wa aikinsu aikinsu ya taɓar da su ko kuma suka yi hasaran aikin sun yi aikin banza aikin da babu ladan ko sisin kwabo kaga dimi hankali sai Allah ba mu labari muna so mu ji tunda aikin an riga an shi amma kuma aikin ya taɓi ba shi da amfani sai ka ji domin kar ka jefa kanka a cikin irinsu ba za mu gajiya bari da Allah masu waya su yi ƙoƙarin su kashe da Allah a sata a silent domin makon da ya gabata mun yi magana karatu na ɗaukansa ake yanzu kuma duniya ake yaɗawa kuma tarbiyyar zama a gun karatu kar a ji komai in ba ƙarar laukar rasulu ba shine tarbiyyar zama a gun karatu da Allah a yi haƙuri a dinga kashewa ko a sata a silent malai na cewa a su ne allazi na dallasa a yi fil hayatin duniya su ne wanda suka taɓar da rayuwarsu suka taɓar da rayuwarsu a cikin gidan duniya sa'ayuhum shine aikace aikace aikace su na rayuwa inna sa'ayakum la shatta as-sa'i shine shine at-taharukat al-yawmiyya laylan wa nahara motsinka da zamanka da tashinka da kwanciyarka shine as-sa'i wani aikinsa mai kyau ne shine inna sa'aykum la shatta wani aikinsa mai kyau ne wani aikinsa aikin banza ne aikin ku ya sha bamban da juna to su ne aikinsu da motsi-motsinsu da suka yi a rayuwa bai tsina musu kuma ba sun ɓace ba su yi akan dace ba amma ta wata fuskar wa hum ya hasabuna annahum yuhsinuna sun'a suna aikin amma su suna zan aiki mai kyau suke yi aikin banza suke yi amma su a nasu zaton aiki mai kyau suke yi an gane kaga wannan su ne jahilin murakkab kenan la yadari wa la yadari annahu la yadari bai san aikin banza yake ba kuma bai fahimci ma aikin banza yake ba tukun shi kullun iya aikin banza amma ya dauka shi aiki mai kyau yake ulaika alladhina khasiru am ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim irin waɗannan mutane siffofin su ulaika ismul ishara ne ishara zuwa ga wanda suka tabewa aiki sune kafaru bi ayati rabbihim sun butulci wa ayoyin Allah alkufuru shine shine al'inkar in abu kyamar abu shine asalin kufuru a larabci kenan butulci kafiri bai zama kafiri ba sai da yau Allah butulci zama kafiri tunda Allah ya halice shi ya raya shi ya ba shi iska da ruwa da kuma ya rayu amma kuma Allah ya ce abu kaza ya ce ba zai yi ba ai butulci ya kare da wannan kenan shine asalin butulci to sun yi wa Allah butulci kafaru bi ayati rabbihim sun kafirce ma ayoyin Allah Ubangijinsu wa liqa'ihi sun ce haɗuwa da Allah ma ba za a yi ba sun karita alƙiyama su ne suke cewa dama wa ma yuhliku na illa dahar inna zunnu illa zanna wa ma nahanu bi musiqinin ai yau da gobe ne kawai zamani ne ke tafiyar da mu ba wata kiyama ma nadri masa'a ba wata kiyama ma da za a yi kawai duk magana ce sun kafirce wa Allah kuma sun karita alƙiyama Allah ne fi halice ka daga babu ya rayar da kai kai zaman cikin mahaifiya lokacin ba ka san kamai ba ba abin da ka sani yasa Allah yake wata magana ma kamar yin iya buga mana bulala a cikin surutun nahali yake cewa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ne ya fito da ku daga cikkunan mahaifinku fitowar ma sai da Allah ya ga fito sannan waje alakum sam'a kuna zuwa duniya Allah ya sanya muku ji wal absara wal afida ya sanya muku gani ya sanya muku zuciya amma ce Allah kun tashkurun da muku yi wa Allah godiya wal afida ta Allah kun tashkurun amma Allah da ya ma wannan ya ce kuma akwai alkiyama zaka ce ba ba alkiyama Allahn da ya wani ya ce ba ni da ɗa ya ce a kana da ɗa akwai mutumin da ya kai ɗan adam mulsiji yasa Allah ce kutilal insanu ma aka fara ɗan adam mai irin wannan tsarin Allah ya tsine masa albarka dan me zai yi wa Allah butulci Allah da ya halittar da kai ya tsoro ka daga babu amma zai faɗi magana ka ce ƙarya ne zai ce abu kaza kuma ka ce ba haka bane baka yadda ba ai butulci da kafirci da tsinuwa ya ƙare akan wannan ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi san kafircewa haduwa da Allah kuma sun ƙaryata alkiyama fa habita amalu aikin su gaba ɗaya ya rushe wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna irin waɗannan mutane ko abin awo ma ba za a tsayar musu da shi ba ba aikin da za a auna an gane kamar mutum ne je kasuwa ba kuɗi a aljihunsa za a kula shi ba mai kula shi ba kuɗi a aljihu ba kuɗi a waya balantana ce transfer za ka yi kawai ka je ya ga kawai sakita ba komai a jikinka kaga idan kasuwa ba zai kula ka bai san aikin banza ne amma ya ga yaro ko da naira hamsin ne akun zai kula shi ya san zai samu wani abu a ciki to irin su mala'iku ma ko kallon su ba za su yi ba irin wa'annan ana tsaye wuta an ta yoyin kuri to da irin za ta fara ja tafi da su haka mazan Allah ya bada akwai mutane da kogun awon kaya ba za a kai su ba kogun zuwa awu ba za a je gun da su ba ba su ma da abin da za a auna sai tarin zunubi in wuta ta yunkuro to in ta zo ta sami irin sai ta kalmashe sai ta tafi da su shi kenan wannan hasara ta kare a wannan fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ce ba za mu akai su gunda za a tsaye da mizanin awu a kiyama ba ba su da abin da za a wani suratul kafi aya mai namba ta 103 zuwa 105 wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huwal khusranul mubin Allah ta'ala ke cewa qul ka faɗa musu ya rasulullah innal khasirina cewa ta haɓaɓɓu a gun Allah su ne alladina khasiru an fusa wa ahari wanda suka taɓe wa kansu suka taɓe wa iyalansu a ranar alkiyama duk mutumin da ya je kiyama a baibai to hasara ta ƙare a kansa babu wata hasara ta fi wannan mutum ya je kiyama ya ga zunubinsa ya fi ladansa yawa ko ya yi auni an bashi littafin aikinsa a hannun hagu ko iya cin wanda mala'iku suka kora su wa mutazo da yamma yawal mujrimun to ya sara ta kare wanda kuma yi sanadiyar taɓewar iyalinsa shi ma ya taɓe ka taɓe ka taɓar da iyalinka yasa qur'ani ya zo mana da cewa ku anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kanku da iyalanku wuta ku yi sallah ku koya musu sallah ku yi tauhidi ku koya musu tauhidi ku yi sadaka ku koya musu sadaka ku zama mutanen kirki ku sa su mutanen kirki haka ake yi shine tarbiyar ai tun daga matar ka da ƴaƴanka duk wanda yake karkashin haka aka zaka masa shine ka sauke nauyin da Allah ya dora ma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi shine fasarar wancan hadisi dukkaninku masu kiwo ne kuma sai kowa an tambayi bisa kiwon da Allah ya bashi waɗannan su ne taɓaɓɓu ala zalika huwa al-kusranul mubin wannan shine taɓewa mabayyaniyar taɓewa inji Allah taɓewa bayyananniya kenan ba ɓoyayya ba suratu zumari aminan ba ta goma sha biyar wa huwa istislamu lillahi wal inqiyad lahu zahiran wa batina fil aqida wal qawl wal amal wa huwa shi me kenan eh al islam kenan yawa na fasan da naga littafi a nan ku ne ko na bibiyan karatun yana da kyau wa huwa damir ne ya koma ga al islam tunda magana ake akan musulunci shi musulunci ne istislamu lillah sallama wa Allah duk inda Allah ya ce iya sun a ganka a ganka agun inda Allah ya ce baya sun a ganka kada a ganka agun in Allah ya ce ka tafi ka tafi in ya ce ka tsaya ka tsaya in ya ce ka zauna ka zauna in ya ce ka kwanta ka yi bacci kwanta ka yi bacci yana ibadar kamar yadda ake a muzdalifa wanda ya kwanta ya yi bacci ya fi wanda ya kwana iya sallah lada a wannan gun tunda Allah baccin yake so kai agun sai aka ce kai ba sallah ba ba karatun Qur'ani ba an gane ko kamar jifan jamra aka ce dutse zaka samu yan kananu ka dinga jefawa to wanda wanda dau gwal ya jefa ba shi da lada bai ba tunda Allah ba wannan bane a gaban sa haka nan dan ka more wanda dau murgujejen dutse ya jefa shi ma ba shi da lada ka san da an ce hatsinuwa ake ƙirƙirƙe shi ɗan ba san abin ma'ana wuyan ba ne ba hisiyan ba ne ma'ana wuyan ne yan ƙananan ibada kuma yadda aka ce haka aji haka shi ne mafita wanda ya ɗau kuɗi ya jefa damin damin kuɗi a banza ba haka Allah yake so ba tsakuwan nan dai ita Allah yake so abu ba abin da za ka yi Allah ya karɓa ba wani tsakuwar ku to wannan shi ne ibada in Allah ya ce abu kaza shi ɗin za ka yi kawai ba a cin gyaran Allah yawa to sai malik ce to ne istislamu lillah ka meƙa ma wa Allah wuya ka sallama wal inqiyadu lahu zahiran wa batina ka jawo zahirinka da batininka ka miƙa wa Allah kanka kawai in Allah ya ce abu kaza yake so eh sam'an wa da'atan Allah eh baya son abu kaza eh sam'an wa da'atan ka bi Allah saboda kafa zahirinka da batininka sai malik ce fil aqida haka abin yake a cikin aqida a babin tauhidi ka kudure Allah shi kadai ka kudure ba mai bayarwa in ba Allah ba ka ƙudure ba mai hanawa in ba Allah ba ka ƙudure ba mai ba da lafiya in ba Allah ba ka ƙudure ba mai ɗora jinya in ba Allah ba ka ƙudure ba mai ba da haihuwa in ba Allah ba ka ƙudure ba mai hana mutum haihuwa in ba Allah ba ka ƙudure ba mai ba da mulki in ba Allah ba ka ƙudure ba wanda zai hana abin da ka nema in ba Allah ba ka ƙudure duk kuma wanda Allah ya bawa ba mai ƙwace masa ka ƙudure duk wanda Allah ya hana ba mai bashi wannan ana so zahirinka da baɗininka ya ƙudure wannan abin kuma ko a kanka ya faru ba sai akan waninka ba ka nema abu ka samu ba Allah ne kai dai ka iya abin da za ka yi ka yi ta kariya abin ya zo ya same ka kaddara ce haka Allah ya so bayan da za ka yi wannan shi ake so kowa ya ƙudure dan uwanka ko nema abu ya samu haka Allah ya so ni bai so in samu a yanzu ba ba maki ya jirkinta ma akwai lokacin da zai bani karka sa wani abu a ranka don kaga dan uwanka ya samu baka samu ba baka sani ba wa asa an tubu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum sau da dama za ku so abu so da mutuwa amma ba sai zama shari'a gare ku sau da dama za ku kyamaci abu ku ji ba ku san sa he kuma zama alkhairi a gare ku sai Allah ya ce wallahu ya alamu an jumla ta alamu Allah shine ya san abin da ku ba ku sani ba domin Allah ya san gaibi nan kuma ba wanda ya san gaibi ko akwai ba ma gaibi babba ba yanzu cikin mu anan mutum ya faɗi yanzu presently me ake a gidansa wala bai sani ba a yanzu nan kace a gidana ai abu kaza aiki a yanzu nan ƙarya kake yi tun da gaibi ne gidanka kuma kocin masallacin nan ne kuwa baka san abin da ake yi ba ba da tana gaibi mai tsawo an gane da kyau ko to ka yadda duk abin da Allah ya shi ne mai kyau akwai wani bawan Allah da ya same ni ya ce wallahi ya karasa kankancewa da fassarar gabar ayyana da cikin sutar bakar ya ce akwai wani ɗan siyasa da aka yi aka tsayar masa da shi a jam'iyyarsa ba sa sonsa suka yi ta'adawa suka yi ta'adawa amma Allah ya riga ya yi haka suka haƙura ya zama abin da ya zama ya ce amma wallahi irin alkhairin da ya samu a cikinsu Allah ne sani kaga na kyamaci abin amma ni kuma ya zama alkhairi a gare ni yace kuma yawma min al-ayyam da yake Allah zai nuna min ishara da aka zo wani rijim din muka yi ta fama aka tsaye da wani duk abin da na samu a wancan gwamnatin da bana so na siyar nace ruwa ya koma rijiya gir yace duk abin da ya samu a gwamnatin da ba a san sa ta zo ba duk ya rabu da shi akan za a kafa gwamnatin da ya so ya ce wallahi da gonan ta kafu sai kuwa juya mana baya aka yi sabon abokai aka yi sabon mutane mu aka mai da mu aikin banza ganin sama ya mana wahala ya ce kaga fasar aya a practically akan ka kenan ka yi abu ya zama alkhairi ka so abu kuma ya zama shiri to haka dan adam ya kamata ya sa duk abin da ka nema baka samu ba to ka kaddara ba alkhairi bane a gunka kawai shine kawai gaskiyar magana in neman aure kai kamar za ka mutu Allah ya ka ba kaddara alkhairi ne haka rabuwa da idan ya fa alkhairi idan ka za ka za ka ke nema baka samu baka kaddara ba alkhairi ka bane in dai kana neman ban abu ta hanya mai kyau da addu'a to wallahi tallahi idan Allah ya hana ka abin alkhairi ni na ga ishara akan wannan na gani wa nahanu ala zalika min ash-shahidi wallahi in dai kana addu'a kan abu in Allah bai baka shi ba ka kaddara shi ne fa alkhairi kuma ka hakura za ga irin canjin da Allah zai ma a rayuwanka wannan shi ake bukata tauhidi kowa ya kudura wannan aransa ka nema kai al'akuzu bil asbab amma kuma bayarwar sai Allah in ya ga dama sai Allah in ya so sai in Allah in ya kaddara da kai a cikin wanda za a bawa ne wannan shine malice fil aqida haka ake so ka kudure a cikin aqidar ka a zuciyarka wal amal kai wal qawl wal amal haka ake so ka kudure wajen aikace aikacenka an gane ko haka ake so ka kudure wajen aiki shine al amal wal qawl wal amal a cikin maganganu ka kudure wannan a cikin aikace aikacen ka kudure wannan falaisar islamu a ƙiratun fasab shi musulunci ba aƙida ba ne kawai ka ce ka yi aƙida kana da kyakkyawar aƙida ba aiki ba haka musulunci yake ba walakin al-islamu aqidatun wa qawlun wa amal shi musulunci ya tara abubuwa ne guda uku akwai aƙida akwai magana akwai aiki al-imanu ma wa qarabihi al-qalbu wa amala bihi al-jawarih ko wa duka biyu alsina kamar da malam mai risala ya faɗa in ban manta ba shi imani shine abin da zuciyanka ta kudure gabanka suka yi aiki harshen ka yi magana da shi wanda shine addini aqida a zuciya magana a baki furtawa sannan kuma gabai su aiki shine addini dama wannan duk mutumin da yake so addinin sa ya nuna irin wannan zai yi aqida lafiya maganganun ka lafiya sannan kuma aikin ka na gabai lafiya galau wannan shine addini shi ma lai dunkule su anan ya kawo al-islamu aqidatun wa qawlun wa amal aqida kudurin zuciya maganganun harshe da kuma aikin da gabai suke aikatawa fa kull fa kama la yakunu al-islam bil amal wahdahu yanda kuma aiki ba shi bane a musulunci kawai kazalika la yakunu bil aqida wahdaha haka nan aqida ita kadai ma ba musulunci bace sai an hadu aqida aiki magana aqida aiki magana qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islam ala khamsi an gina musulunci kan abubuwa guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaidawa Allah shi kadai ne abin bauta annabi muhammadu jakadan Allah ne wannan ina ce matabbatar a jikin mutum ina ce matabbatar wannan kalmar a jikin mutum zuciya kaga ma wa karbi da kalbu kenan me ya kuma ya furta kalmar agaji harshe aikin zuciya rikewa da kudirewa kuma harshe aikin sa furci kaga ya ce al-islamu aqidatun wa qawlun wa amal kaga ya zama samu biyu aqida da kuma me al-qawl an fahimci wannan sai me kuma bayan wannan iqamatu salame wannan aiki ne ka tashi kai ruku'i kai sujada ita izaka me wannan aiki ne ɗauko bayar bayar bayar ba kai aiki ba ko ɗauko a rubuta a rubuta a kaiwa wani kaza a kaiwa wani kaza aiki ne sannan kuma sai me wal hajju hajji aiki ne ko ba aiki bane safa da marwa tsayewan arfa a sa'ayi dawafi da sauransu sai me asau me wannan aiki kun ga ashe aiki shine kwashi abin da yawa ma ashe sallah aiki zakka aiki azumi aiki hajji aiki amma da kudiri da furci he suka haɗa kan gaba ɗaya shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah mahallin zaman ta zuciya me ya furta aka ji harshe shikenan sallah aiki azumi aikin gabbai zakka aikin gabbai hajji aikin gabbai an fahimci wannan wannan shine abin da malai kawo munasabar wannan wa ma'ana zalika wa ma'ana zalika ma'anar wannan an na hazal usul wannan usul ɗin ma'ana asalin da ya kafa musulunci hiya da a'imul islam shi ne abinda musulunci kirki kira zuwa ga kansa shi ne sha'air da sima wanda in an ga mutum akan wani to an ga musulmi an ga wanda yake aikata addinin musulunci allati la yumkinu an yaquma illa biha wanda musulunci ba zai yi ya tsaya ba sai da su sai da shahada da aƙida sai da furucin baki sai da sallah sai da azumi sai da zakka sai da aikin haji to su ne suke tsayuwa wajen tsayuwar musulunci la yaqumu illa biha kama la yaqumu bina'u illa bi asasihi kamar yadda gini ba zai tsayu ba sai an samu foundation an gane gini ba zai tsayu ba sai an samu foundation mai kyau to sai gini tsaye yayi kyau to haka nan duk abin da zaka lafta to ana son wannan turakun su kafa kenan aƙida mai kyau aikace aikace mai kyau furuci mai kyau to duk abin da ka je ka jajibu ka lafta ya ɗauka amma ba za a ce ba ka farilla ba ka yi nafila Allah ya karba ai ba gudu za ta tsaya yi ko baka sauke wajibin kanka ba ka je kana wani gwaninta a can gefe Allah ba zai karba ba an gane magana da kyau ko mutumin da baya yin sallan farilla a ce kuma zai kwana iya nafila aikin banza ne dama bai yi ba ko mutumin da baya zakka amma daga an yi lancin din wani abu ya ja miliyan kaza ya bada miliyan kaza aikin banza ne ba ruwan Allah da wannan ba da zakar ne wajibi a kanka in baka bayar ba akwai haƙƙin Allah a kanka mutumin da baya azumin Ramadan ya ɓuya baya yi amma kuma ya zo dinga ce muku ya azumin litinin da alhamis ƙarya ne aikin banza ne dama bai yi ba ya fa alkhairi a gurin to daga wajibi shi yasa manzon Allah yake cewa Allah ta'ala ba abun da yafi kauna a gunku fi maftar da alaiku face abin da ya dora muku wajibi Allah iya kaunar ya kana sallar biyar a cikin jami'i iya kaunar wannan Allah iya son idan ya baka hali ka je aikin haji iya so Allah iya so idan ya baka dukiya ta kai ni sai ba da zakka Allah iya so idan Ramadan ya zo ai azumi ya fi kaunar wannan aikin akan kowane aiki da zaka yi domin shi yace dole ne akan ka sauran kuma nawafil ne neman laja ne neman kusanci ga Allah ne amma wannan kuma wajibi ne an gane da kyau ko to wannan shine sai malik ya cewa la yaqumu illa biha kama la yaqumu al-bina'u illa bi asasihi wannan su ne turakun da suke tsayuwa musulunci ya tsaya idan ba su ba musulunci kamar yadda gini ba ya tsayuwa in ba da foundation mai kyau ba inna na aihul ikiwa sai maliki cewa mu dinnan ya mu yan uwa mutuna nu zakiru an fusana za mu tunatar da kawunanmu wa iyakun da ku masu sauraronmu ni'imatallahi alaina irin ni'imar da Allah ya yi mana fi hazar din al'islami a wannan addini na musulunci mu tunatar da juna mu yi wa juna barka barka muna musulunci sannan kuma roƙi Allah tsayuwa da sabaci akan wannan addini ya karɓi rayuwarmu muna gudanar da rayuwa akan addini malin ya ci gaba da addu'a wa nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah ta'ala an yi sabbitina alaihi Allah ya tabbatar da mu akan wannan addinin hatta nalqahu har mu je gunda zamu sadu da Allah an gane wannan kuma shine istiqama tunda da yawa za a yi musulunci amma ba za a mutu da musulunci ba wa minhum man yu'ladu mu'minan wa yahya mu'minan amma wa yamutu kafiran wal azbil Allah ya tsare wani zai rayu farkon tasarsa mai kyau tsakiyarsa mai kyau amma ƙarshen kuma sai zama ya mutu akan aikin banza ana samun irin wannan wani kuma za ka ya taso aikin banza rayuwarsa aikin maza amma kuma ya cika da abu mai kyau ana yi sau da ƙarshen rayuwa inna mal amalu bil kawati ƙarshen result na ƙarshe da shi Allah zai hukunta ta alƙiyama inna mal amalu bil kawati ƙarshe wal aqibatu lit taqwa aqiban ake nuwa qa'iban shi sa kullum Allah ya sa ƙarshen mu yayi kyau to malike cewa mu roki Allah an yusabbitina alayhi atana alqawl mu roƙi Allah tabbatu akan addinin har mu je mu riski Allah shine mu mutu shine wa abudullaha wa abudu rabbaka hatta ya ka laqin wa abudu rabbaka hatta ya ka laqin ka bauta wa ubangijinka har ka je ga yaqini shine mutuwa an gane qur'ani iya in ya faɗa mana illa kuma iya faɗa mana maganinta kaga illar yanzu a ce mutum ya rayu ya yi ta aiki amma bai mutu musulmi ba ai illa ce wannan to ƙur'ani ya ce idan har muna aiki da wa'azin da ake mana na addini to Allah zai samu cika da imani ko ba matsalar ta wuce ba walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda mi tasbita wa idan la'atinahum min ladunna ajran azima wal hadainahum siratan mustaqima duka wannan gara goma ta arzikin a ƙarƙashin aiki da wa'azin da ake ma ne in dai ƙur'ani za a ma wa'azi da ƙur'ani da sunna ka tsayi wajen aikata su to Allah yake ce a hakan alkhairi ne a gare ka la kana khairan lahum wa ashadda tasbitan za ka samu tabbatuwa akan addini ba wace karamar ƙura za ta bi da kai duk iskar yawo da imanin mutane za ta kyale ka kan imaninka shine wa iza la'atinahum min ladunna ajran azima wa lahadina siratan mustaqima ko kuma lakana khairan lahum ashada tasbita wa idan la'atinahum min ladunna ajran azima sannan Allah ya ce zai za su samu lada mai girma daga gare mu wa lahadinahum siratan mustaqima za mu shirye da su ta farki madidici a ƙarƙashin aiki da wa'azi ashe in mun yi addu'ar ma Allah ya samu cika da imani to mu yi aiki kuma yawa mu yi aiki an karanta ma abu kaza shirka ne guje shi abu kaza bid'a ne guje shi abu kaza haramu ne guje shi to shine ka so ka mutu da imani kenan amma addu'a kawai in ka koma kasuwar ka ci gaba da cin riba ka koma ofis ɗin ka ci gaba da cin hanci da rashawa ka koma inda ba san ka baka ta iskancin ka to baka so ka mutu da imani ba wallahi baka so ka mutu da imani ba addu'a ba za ta ma aiki a wannan gun ba addu'ar aikin da za ta ma ka taimakawa kanka wajen kawarcewa abin da Allah ya haramta shi ne addu'a ta ci kuma ta ma'aiki Allah ya ci mukin malik ya cewa walakin ilam ku yi sani ayyuhal ikiwa ya ku yan uwa an da ni'imatar din cewa ni'imar addinin musulunci ni'imatul dinin islam ka gairi hamina ni'am tamkar wa'ansu ni'imomin ne wanda ba ita ba in shukr in shukrat ko in shukirtu zadat in shukirta zadat idan ka gode wa Allah sai Allah ya ƙara ma domin Allah ya shida ba wa isa azan rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji ya ce idan kun gode mun zama ku ƙari to ita ma ni'imar addini idan ka gode sai Allah ya ƙara ma sabati aka wa sabbatat wa taqarrat idan ka gode wa Allah sai Allah ya sa ma sabati da tabbato akan addini wa in kufirta nuqisat aw zalat idan ka yi wa Allah butulci game da addini ya baka nima ta kai watsi da ita to shikenan za ta ragu ko ma ta guce a daina ganin ta nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah ta'ala ya bamu lafiya al'afiya da assalama suna da bambanci nas'alullah al'afiyata was salama ko assalamatu wal afiya nas'alullah salama to gangar jiki Allah ya ba mu lafiya a gangar jikinmu ya ba mu lafiya a garinmu a ƙasarmu da sauransu yini assalam amma al'afiya Allah ya tsare ma imaninka Allah ya biya wa imaninka lafiya kada da virus ko shi ne magana rai yadda kake so jikinka ya zauna lafiya ƙasarka lafiya garinka lafiya to ka dinga sa addininka da imaninka a cikin addu'a kada da matsala to Allah mana roƙon kar ka sa addini mai zama da matsala karka sa imanin mai zama da matsala a cikin shi yadda muke fatan gangan jikinmu lafiya imanin ma lafiya za mu tsaya nan insha Allah lokaci ya ci mana abin da muka faɗa daidai daga Allah ne kusa kure kuma da gare mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata za mu ƙara maimaita addu'a ga waɗannan bayin Allah da muka sa addu'ar su a farko akwai bawan Allah da ma'abocin wannan darasi ne Allah mai rasuwa Allah ya ji kansa akwai malam abubakar wanda yake kawo wani daga gida zuwa nan shi ma iya fama da rashin lafiya allah ta'ala ya ba shi lafiya akwai hakimi alhaji yakub ahmad wanda dattijo ne muna tare da shi a wannan majalisi shi ma abin da yi allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma allah ya karba masa ya sa masa cikin mizanin ayyukansa da alkhairi akwai bawan allah da ya ba da taimakon gina masallaci a wani ɓokki shi ma an ci a sashi addu'a ya ba da kuɗi wajen naira dubu ɗari biyar a taimaka a gina masallaci a wancan unguwa Allah ta'ala ya saka masa ya karba masa mana addu'an dukkan mai taimakon addinin Allah Allah ya taimake shi duk kuma wanda yake kawo addinin mazagon ƙasa Allah ta'ala ya mana maganinsa Allah muna roƙonka ka taimake mu mu cika da imani Allah ka mana baiwa daga matakatar wajen cikawa da imani ya Allah Allah muna roƙonka dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana su duk kuma abin da ya fi ƙarfin mu ya Allah ta'ala ka fi ƙarfinsa bukatunmu Allah ta'ala na baɗini da na zahiri Allah ka biya mana su Allah ta'ala muna roƙon ka bawa ƙasar mu lafiya ka bawa ƙasar mu lafiya ka bawa shugabannin mu ikon yin adalci Allah ta'ala ka taimake mu kamar yadda muka sanar a wancan mako akwai bayan Allah da suka ɗauna wayin adana wannan karatu sun siyo kayan aikin su sun buɗe group nasu na media wanda akwai group na WhatsApp a ciki da kuma documentin na karatu sun ɗau alkawari tun daga darasi na ɗaya har na ƙarshe in Allah ya da adi lokacin da ake bukata za a samu abunsu Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya biya musu bukatunsu da namu duka dukkan abin da suke bukata a gun Allah da mu da su Allah ya haɗa mu da shi tsari kuma gaba ɗaya Allah ya tsare mu sun ba da namba da za a samu karatun a WhatsApp wanda yake so zai musu magana ta wannan nambar a WhatsApp sun buɗe group ma wanda suke sa karatun aka